أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala cikin darasinmu na arba'in da biyar kenan muna fata abinda za mu karanta Allah ya sa mu fahimce shi Allah ya ba mu lada kan abinda za mu gane sannan kuma ya yassare mana aiki da abinda za mu fahimta muna ta'aziyya ma 'yan uwa gaba ɗaya na rasuwar malami ɗaya daga cikin malaman mu professor tukur ilwa Allah ya ɗauki ran shi jiya daidai bayan magariba za a yi jana'izar shi an jima a miya barkace malam tukur ilwa dr guyu Allah ya gafarta mishi amin amin ya ba da gudunmawa sosai ƙwarai da gaske wajen karantarwa da sauransu masani ne ƙwarai duk da cewa shi ne tawadi'u ne da sauransu Allah ya gafarta mishi ya yi rubuce-rubuce da yawa ya yi rubuce-rubuce na addini ya yi ba da gudunmuwa ma abin nan harce na larabci kwarai da gaske Allah ya gafarta mishi to jiya mun so karatu a wannan babi da yake magana kan azumi so mun tsaya ciki za mu dora insha Allah Lalan ya ce wala ba su bisuwaki lissa'imi fi jami'i na harihi babu laifi ga mai azumi ya yi ta aswaki duk cikin dukkanin yininsa gaba ɗaya babu laifi wannan amma an fi so in mutum zai aswaki cikin azumi ya yi da busasshen itace banda ɗanye shi ɗanye da sauran zaƙi da sauransu to kaga kada ya zo yana abin nan na wucewa to babu amma babu laifi sannan wala tukrahu lahul hijamatu ba ba makaruhi bane shi mai azumi yayi kaho illa khifata tagriri sai dai ana jin tsoron kada yin kahon ya kai shi kuma ga faruwan jirkicewan jiki to in tunda babu abinci kuma jini za a cire a jikinka to ba makaruhi bane to amma in ana ganin in an yi kahon zai kai ga mutum ya shiga wani yanayi na ci gaba da rashin lafiya ɗin to wannan kan ba ma batun makaruhi ba ya zama to haramun sai bari sai a yi da daddare bayan mutum ya sha ruwa wa man zara'a hulqai'u fi ramadana falaka ba alaihi duk wanda amai ya zo masa cikin ramadana ana azumin wata ramadana sai ga amai ya zo to wannan yayi aman shi kuma ba falaka ba alaihi babu ramako a kai shi mun gane ko amma wa inistaka idan shi ne ya jawo aman faƙa a sai ya yi amai ɗin inistaka ya jawo aman faƙa a sai ya yi amai ɗin to wannan fa alaihil kaba uban kuma sai ya rama azumi amma ya aman ne kawai ya zo haka yanda yake zuwa wa mutane ba kai ka nemo shi ba to wannan babu babu ramako amma idan mutum shine ya jawo aman da kanshi kuma yayi to fa alaihi alqaba'u to wannan kenan wa idza khafat alhamil ala ma fi batniha idan mai ciki sai ta ji tsoron abin da ke cikin cikinta na cewa tunda ba a azumi abin da ke cikin cikin nan nata zai zai abin nan zai raunana ko kuma zai shiga wani yanayi mun gane ko to babu laifi abdarar ta ci abincinta. Mun gane, walam tuɗin kuma ba za ta ciyar ba. Wakila amma wani zance ya ce to tuɗin ita ma za ta ciyar, randa ta rama azumin kuma za ta ciyar, ita mai ciki. Amma dai magana wanda ya fi ƙarfi ta ce ta ci abinci, sannan kuma ba za ta ciyar ba randa ta zo ramawa. Walil murbi'i wannan sai kuma wannan mai shayarwa ita kuma in khafat ala waladiha sai ta ji tsoro ita ma akan yaronta in bata ci abinci ba za a samu ruwan nonon da shi yaron zai rayu a kai ba mun gane ko sannan walam tajid ma tasta'jiru lahu bata samu wanda za ta bashi ijara ta bashi wato aiki na shayar da ɗan nata ba. Aulam ya ƙabil, aulam ya ƙabal gairaha ko kuma bai karɓi nonon waninta ba, to nan ita ta samu ita ma an tuɗira ta ci abinci, amma wata ima za ta ciyar lokacin da ta zo ramakon wannan azumi. Ka bambancinta kenan da mai ciki, ita mai ciki in ta ci ta ci abinci babu babu ciyarwa a ramako amma mai shayarwa kuma in ta ci abinci dan tana jin tsoron ɗanta wannan da take shayar da shi to ita in ta zo ramako za ta za ta ciyar wa yasabu an so li shaykh kabir ga dattijo wanda ya girma sosai za a fara idan ya ya ci abinci a ramadana bi ma'ana ba zai iya yin wannan azumi ba to an so masa an yi ɗima wato ya ya ciyar mun gane ko an so masa ya ciyar tunda shi ba zai iya yin azumin ba ne nan ba shi ana batun cewa zai rama azumi ba ne shi tsoho wanda da ya zamanto dattijo ya tsufa tukub ɗin nan kada a dinga wahalarwa ko kuma su dinga tilasta ma kansu sai su yi azumi ɗin mun gane ko yawa saboda jiki ya riga ya nuna sosai shekaru sun ja to a tun da ba zai iya azumi ba sai ya ci abinci to in ka ce rama a wannan shekarar kuma zai rama bayan tsufan da bayyana take yi to shi wannan ana son duk ran da ya ci abincin ana ramadana sai ga ba zai iya kai wannan azumi ba to sai ya ci abinci to an so masa ne mun gane ko ala babul babi kenan an so masa to sai ya bada abinci ya ciyar da wani a wannan wannan mustahabi ne wancan ayar ake komawa kai la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah baya dora mare yin wani aiki sai abin da za ta iya yi wato ba zai iya yin azumin ba shikenan ma azumi ya fada a kan shi ko da bai ciyar ba babu laifi ko da bai ciyar ba babu laifi to da ake maganan cewa a ciyar a ciyar din nan shine za a yi magana meye ne za a ciyar din ne shine ma ya ce wal it'amu fi hadha ciyar wannan da aka ce a yi cikin wannan kullihi dukkaninsa shine muddan mutum ya bada muddin nabi an kulli yaumin a kowane yini ya ƙadihi ranan da ya rama wannan azumi, to sai ya haɗa da muddin nabiyi na galibin abincin da ake ci sai ya bayar. Mun gane ko? Wa kazalika yut'imu man man farrada fi qaba'i ramadana hatta da kala alaihi ramadanan akhar. Shi muddin nabi shine sa'i a raba shi gida hudu. sa'i wanda ake fitar da zakar kono ɗin nan to ɗaya bisa hudunsa shine mudullabi ɗaya ya sa mutum madaidaici in ya cire cikin hannunsa haka domin ya sa mutum madaidaici in ya cika hannunsa haka so hudu sa'i ɗaya ne to cikin hannun guda ɗaya na abincin da aka fi ci a wannan gari shine za a bayar duk ran da aka rama azumi ɗaya sai a ciko hannu haka da abinci sai a bayar mun gane ko yawa to wannan shine wato abin da za amma in ka bar ma abin da ya fi haka wannan duk babu laifi a kai wannan dai shine mafi karancin abin da za ka bayar mutum na biyu to malam ya ce waka zalika hakan nan shi ma zai ciyar waye zai ciyar man farrada duk wanda ya yi sakaci fi qada'i ramadan wajen ramakon azumin watan ramadana hatta da kala alaihi ramadanan akhar har sai da wani ramadanin ya yi yi ba ana bin sa azumi na wannan ramadana kama ana bin sa azumi uku hudu biyar to bai rama wannan azumin ba har sai da wani ramadana ya shigo mun gane ko da ya shigo kaga babu ranar rama ko a nan to sai a bari sai an gama ramadanan na shekara mai zuwa sai ya rama waɗannan azumi hudu biyar da ake bin sa na wannan ramadana to shi saboda gangancin da ya yi to shi ma duk rana in ya rama zai ciya. Mun fahimci wannan ko? shi ma zai ciyar a wannan ɗin in ya rama irin wannan wanda aka samu wannan problem na sakacin ramakon har ramadana ta sake kewayowa wala siyama ala subiyani hatta ya hatalimal gulamu babu azumi akan ƙananan yara na azumi bai wajaba a kansu ba eh bai wajaba a kansu ba hakan nan ma fa ko fa ma musahabin fa bai zamanto dole a kansu yawa su ma ƙananan yara babu babu babu wata doka da ta ce a tilasta mun su dinga yin azumi to gara in sun ga ana yi tun da dama hanya ne na koyo a ce koda na koda na awa ɗaya ko na awa biyu ko kuma zuwa azahar yau amma wai a ce lallai lallai sai ya yi sai ma ya kashe wata a wannan babu wani shari'a da take lokacin da ya zo kanshin ya zamanto wajibi zai don ba mustahabi ba ne ballantana a ce wajibi yin azumin ƙananan yara hatta ya salima har sai in sun yi mafarki hatta ya salima gulam har sai yaro ya yi mafarki wata hibul jariya a samu kuma ku yarinya ta yi ta soma al'ada nan ne azumi ya zamanto wajibi a kansu. Na'am. To wa bil bulugi daga inda aka ce yaro ya balaga ko kuma yarinya ta balaga to lazimatu amalil abdani duk wasu ayyuka na ibada wanda ake yi da jiki to ya zamanto wajibi a kansu. Ya zamanto farilla a kansu. قال الله تعالى الله مدوكين sarki yana cewa wai za balagal atfal minkum alhumluma falyasta'zinu in in atfal yara har suka balaga to in za su shigo daki falyasta'zinu su nemi izinin shiga wannan daki din kada su je kawai su bangaje kofa su shiga a'a sai sun nemi izini to daga dai an ce yaro ya balaga duk wani ibada da aka sani wanda ake yinsa na jiki to ya zamanto wajibi a na'am wa man asbaha junuban duk wanda ya wayi gari yana hali na janaba wannan ya tatahhar sannan kuma bai yi tsarki ba kafin wayewan gari aw imra'atin ko kuma mace ha'izin ya tawayi gari tawayi mace mai haila tahurat sai ta samu yin tsarki tsarki ya zo mata kenan ƙablar fajir gabanin fitowar alfijir amma falam ya ga tasila da shi wanda ya wayi gari yana da janaba da ita wannan mace mai al'ada sai ta samu tsarki amma dukkaninsu ba su yi wanka ba mun gane ko al'adanta ya ɗauke kafin fitowar alfijir amma ba ta yi wanka ba ga shara alfijir ya fito wannan kuma ya wayi gari yana ne janaba dukkaninsu ba su yi wanka ba to a kuma sau mu zalika yawm wan azumi na wannan illa ba da alfajir ko sai bayan fitowar alfajir to a kuma sau mu zalika yawm azumi na wannan rana fa ya isar musu bi ma'ana yin wankansu ba shine dalili na cewa za a ɗauki azumin ba yawa ita dai da ta samu tsarki kafin fitowar alfijir ko da ba ta yi wanka ba ci gaba da azumi haka shi ma wannan da ya wayi gari yana da janaba babu abin da ya shafi janaba babu janaban nan bata shafi azumin da yake shi ba yawa zai ci gaba da azumin shi yawa wala yajuzu siyamu yawmil fitri bai halatta ba siyamu yin azumi yawmil fitri ranan da ake shan ruwa shine ranan sallah ranan karamar sallah wala yawmin nahar hakan na ranan babban sallah duk ba azumi wala yasum yawmain allazain ba'da yawmil yawmin nahar hakan nan ba a azumin kwanaki bi bayan ranan babban sallah ila mutamatti sai dai wanda yake haji tamatti allazi la yajidu hadayan wanda bai samu hadaya ba bai samu hadayan da zai yanka ba to shi kan zai iya ci gaba da azumi bayan sallah din a can maka واليوم واليوم الرابع haka ne kun waliyam rabi haka na rana na hudu la ya sumu na hu mutaɗawi'an ba zai azumce shi yana azumi na taɗawu'i shi ne wato azumi na nafila ba amma waya sumu human nazara hu amma wanda ya yi nazaru shine ya yi alkawari cewa to zai yi azumi alal misali duk ranar alhamis zan dinga azumi ko kuma duk ranar litinin zan dinga azumi sai wannan ranar litinin in ta zo ita ce ranar hudu bayan sallah da kwana hudu bayan babban sallah da kwana hudu sai ta faɗo a ranar alhamis ɗin shi wannan babu laifi yayi wannan azumi tunda dama azumi ne na alkawari babu laifi yayi haka eh aw man kana fi siyami mutatabi'in ko kuma wanda ya kasance yana cikin azumi amma azumin nan mutatabi'in mai bibiyan juna kamar mai yin azumin kafara so to shi babu laifi ya azumci wannan rana din eh kabla zalika dama ya soma sai aka zo wannan to babu laifi ya ci gaba da da shi daga rana na hudu wa man aftara fi rama fi nahar ramadana duk wanda ya karya azumi ta hanyar cin abinci ko kuma abin da ke karya azumi fi nahar ramadana a yinin ramadana nasiyan da mantuwa sai ya manta ya karya to fa alaihi alqaba'u akwai ramako akan shi fakat kawai an ɗauki azumi sai mutum ya sha ruwa ko kuma ya ci wani abu ko kuma ya je kasuwa ya ga gyaɗa ya tauna azumi ya karye to amma zai cika azumin a haka sannan kuma zai rama guda ɗaya bayan sallah mun fahimci wannan eh wa kazalika man man afdara hakan nan wanda duk ya sha ruwa ko kuma ya karya azumi fihi a cikin ramadana nan libaruratin domin rashin lafiya wannan rashin lafiya min marabin larura min marabin na rashin lafiya to shi ma zai rama guda ɗaya ne kawai to sai mu kwana nan ko sai mu tashi wa man safara safaran tuksar fihi salatu falahu an yabdura to shikenan babu damuwa za mu kwana nan insha Allah abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam kamar wanda ya sa wani abu wani abu ya tona eh ya wuce makogoransa sai haɗe eh sai kofa eh wanda duk ya sa wani abu a bakinsa bai wuce makoshinsa ba wannan azumin sa na nan sai ya tofar babu ramako a kan shi kuma azumin sa yana nan sai ya wuce ne shine inda ake cewa azumi ya karye na oh tambayan kenan eh eh, Allah ya taimake mu wa alaikum salam brush da makilin baya karya azumi sai dai in ka haɗiye yawa amma shi yasa ake cewa kamar yadda muke faɗa cikin alƙawa'idul ƙa'idoji na mazhaban maliki akwai abin da ake kira saddin zari'a mun gane ko wato toshe kafan faruwan wani abu in an san wannan abin ya faru laifi ne to ana so karka je kusa da shi farin ana ganin yin hakan zai kai ga ya wuce din to sai a ce ma kada a soma wai hausa suka ce maganin bari kada a soma shi eh amma bai karya duk wani abu duk wani abu in ba ya shige makoshi ba to wannan bai karya azumi ba ko menene shi ko ruwa ne mutum ya sa a bakinsa ana sa ruwa a baki saboda eh, bushewan baki don ba mutum ya haɗiye ba inda ya sa ya zubar wannan babu komai a kai shi yawa amma in ya haɗiye to shine azumi ya ya ka- ya lalace sai kuma a nemi ganganci ne ko kuma kuskure domin da ba- da- da da bambanci a hukuncin ramako ɗin. Wa alaikum wani salam.
yaro Na'am.
irin sabon balaga din nan Eh.
ga azumi eh, kuma da rana Na'am.
kamar sha'awa ko kuciya Mm.
ya zo har ya yi mazi ba mani ya yi ba Eh.
a matsayin azumi zai rama azumi guda ɗaya duk wanda ya mazi ya fito masa cikin azumi em, ramadana to zai rama azumi guda ɗaya yawwa zai rama azumi guda ɗaya inda wannan mazi ya fito adatan a al'ada ta hanyar al'ada ya fito wato a al'adance abin da ya kai har maziyin ya fito ba mazi ba har maniyin yawa to amma yanzu alal misali sai aka kama mutum aka masa duka ba an ce yana ana fitsari a wanda ba to shi kan maniyi ne ma ya fito a wandan nashi wannan babu wani ramakon azumin da ke domin ba a hanya na al'ada ne wannan din ya fita mun gane ko ya zamanto alal misali ya zamanto kamar marar lafiya mai tasalsulin fitsari alolan shi bata karye ba mun gane ko in yayi ba ba iya rike fitsari to kaga wannan ya zama ciwo yawa to shikenan wannan shi alolan shi bata kare ba ko da yayi alola a yanzu kuma sai ya ji kaman ga fitsarin ya fito masa ya je ya tsaya shi kawai domin ya ce ma ya ji ya sake yin tsarki kafin ya dawo ya yi sallar ma wani fitsarin zai fito to babu ranar da za a gama yin tsarkin saboda haka an yi rangwame a kan wani tasalsulin fitsari duk abin da yake ba a bangare na al'ada ya fito ba to wannan hukunci bai hau kan shi ba Allah ya taimake ni salala nabiyil karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah muna roƙonka wannan bawan Allah malamin mu da ya rasu Professor Tukur Inuwa ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka ga tabbas an yi rashi fa in ba wanda ya san shi a harkar ilimi bai san zurfin abin da muka rasa ba in ka gan shi ma shi ba za ka ce malami ne mai tawadu wato mai kaskantar da kai sosai amma a nan kusa a samu irinsu yana da wahala baban shi yana nan da rai to kawo ko mahaifinsa ni dai a nan kasan ban san wani malami da yake da littattafan shi ba a littattafan addini ba ban san malamin da yake da littattafai kamar nashi ba wajen yawa shi malam tukurɗin ai shi malam inuwa to bayan allah ne wanda allah ya ba su abin nan tawadi'i to kaga ajali ya zo Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya gafarta mishi Allah ya ɗaya ba bayan shi yana da zuri'a da yawa yana da ƴaƴa da yawan gaske ƴaƴan shi ba za su gaza 20 ba Allah ya gafarta mishi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar an subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin kwana ya ƙare